الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin ainihin wato wannan safiya ta litinin 25 kenan ko ga watan goma watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 20 da anjuwa da shida ne ku to 26 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasitiyya wallafa ta shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala za mu tashi faslun ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا ناغننيكو نعم انجو من جنبا ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء من يشكو نعم wannan karatu na 21 kenan cewa min thumma min tariqati ahli sunnati wal jamaa sa'annan yana daga cikin tafarki na ahli sunna wal jamaa اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا بن آثار حديثي da abubuwan da aka ruwaito na sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓoye da kuma bayani wato bayan ya gama bayani akan abin da ya shafi mu'taqad na ahlus sunnati wal jama'a yanzu zai yi bayani akan manhaji na ahli sunna wal jama'a cikin mu'amalantan nassi na shari'a domin bayan abin da ka kudurce a zuciyarka akwai kuma abin da za ka aiwatar ka yadda da shi daga cikin abin da sunna ta zo da shi wanda shi ake kira manhaji mu'amalantan nassi na shari'a bisa tsarin sunna tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga cewa waɗanda muke mai inkari daga cikin 'yan bid'a su ma suna kafa hujja da aya suna kafa hujja da hadisi to amma matsalar ya suke mu'amalantar nassin galibi suna bin shi da hawa ne suna karkatar da nassi sai ya bi ransu to shi kuma ahlus sunna wal jama'a salafi qah yana bin nassi bisa doran yanda sunna ta tsara bisa daura nassin nan a bisa waqi'in rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi ya ce batinan wa zahiran wannan a ɓoye da kuma bayyane wani akwai abubuwan da suke ƙudurce su za ka yi akwai abubuwan da suke aiwatar da su za ka yi aikace sa'an nan za ka yi buwan nan tsarin a lokacin da ka wofinta kai kaɗai da kuma sun da kake cikin jama'a a idan jama'a sannan wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar daga cikin tafarkin ahalus sunna wal jama'a bin hanya ta magabata na farko daga cikin sahabban da suka yi hijira daga makka zuwa madina da waɗanda suka ba ma muhajirai masauki a madina su ne ansa wattiba'u wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma bin wasiyar manzan allah sallallahu alaihi wasallam haithu qal alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di na hore ku da bin sunnata da bin sunnar khalifofi na shiryayyu da suke masu shiryatarwa wanda za su biyo bayana tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajid ku kankame su kuma ku cize su da tiraman haƙoranku bin tafarkin sahabbai nassi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce ma ana alaihi yauma ana wa ashabi abinda nake akan shi ma kuntu alaihi yauma ana wa ashabi abinda nake akan shi ni da sahabbaina ya fassara shi da cewa shine tafarki madaidaici sannan kuma gashi yayi umarni da abu al-khulafa'ur rashidun waɗanda al-asahhu sune al-khulafa'ul arba'a alladhina khalafu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi shu'uni fi idarati shu'unil muslimin وخلفوه إيمانا وعلما ودعوة وعملا وإياكم ومحدثات الأمور النبي يتيك شيد كود كركررن الأمر أن أكا كاغو أكا ساعة الدين فأنا نفن abubuwan da aka yi creating na rayuwa jiragen sama da motoci da salula da kwamfutoci wannan ba su ake magana ba dama waɗannan Allah ya yi ishara cewa wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha a addini ake nufi yasa ce man ahdatha fi amrina hadha wa amru an-nabiyyi din man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd amma a cikin sha'anin rayuwa annabi game da kililin dabino ma ya ce antum a'lamu minni bi shu'uni dunyakum amma a lamarin addini ne ba a mai ba a gabatar shi la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala hadisi ne shahararre yana cikin ainihin wato as-sunan Abu Dawud Tirmidhi da ibn majah al-albani ya inganta shi cikin al-irwa hadisi tabbatacce yana cikin al-arba'un an-nawawiyya malan yace wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullahi wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-sunna suna sanar da cewa mafi gaskiyar zance shine maganar Allah mafi alherin shiriya ita ce shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin khutbatul haja din shi wa yu'thiruna kalam Allah ala kalami ghairihi min kalami asnafin nasi suna fifita maganar Allah akan maganar wani shi daga cikin bangarorin mutane kowaye mutum maganar shi tana biyo bayan maganar Allah ne ba a gabatar da ra'ayin wani akan umarnin Allah subhanahu ta'ala ko hannunsa wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ala hadiyi kulli ahad suna gabatar da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan shiriyar kowa aga can kan annabi kan game da Allah yace kalam Allah game da annabi sallama sai yace hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama domin asalin umarnin na Allah ne aiwatar da shi kuma sai a yi bisa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama so da ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ya ce wa anzalna alayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim daka Allah ke saukar da wahayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ke bayyana yanda za a yi ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة شيسا أهل السنة أكي كرن سما أبو تاب الكتاب والسنة القرآن للسنة باتي الكتاب والحديث با أنغاني سو دبجهمي ما زي ما هجا دا حديثي بمعتزل زي إيكا وما حديثي amma menene sunna shine abin da ya tabbata na shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ka sunna ta fi faɗi akan alhadith daga ka ce mu ahalus sunna ne ya fi ka ce mu ahalul hadithin duk da cewa akwai istilahin ahalul hadith da ma'anar ahalus sunna kamar yadda muka yi bayani a dauran mu ta littafin aqidatu salaf ashabil hadith wanda ainihin wato abu uthman as-sabuni ya rubuta wasummu wasummu ahlal jama'a ana kiran su ma'abota jama'a li'anna al-jama'ata fil ijtima'i wa didduha al-furqa domin jama'ar gaskiya suna tare da me haɗuwa akan nassi akan tsarin Allah kishiyarsu su ne alfurqa waɗanda suka rarrabu kamar yadda Allah ta'ala ya hana cewa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum Allah ya hana mu zama ƙungiyoyi Allah ya hana mu zama ɓangarori da ainihin wato yankuna mu kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma me zai haɗa mu shine wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wanda hablullah almatin wal qur'an shine alqur'ani da abinda qur'anin yayi kira abi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana lafzul jama'ati qad sara isman li nafsi alqaumil mujtami'ina malace duk da cewa lafazin aljama'a ya zama suna ne ga mutanen da suka haɗu a wani abu sai a ce misali jama'atul rafida jama'atul mu'tazila jama'atul kaza amma ba za a kira su ahlul jama'a ba wanda za a kira ahlul jama'a su ne ahlus sunna لأنهم الذين اجتمعوا على ما قاله الله تعالى وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع, والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد, يعتمد عليه في العلم والدين إجماعي شيني أصلين أكو wanda ake dogaro da shi a cikin addini bayan alkitabu wa sunna sai al-ijma' ijma'i wanda jumhurin malamai sun tafi akan wato salahiyar shi a matsayin masdarul littashri' ya zamanto masdari ne na uku daga cikin masadirut tashri' almasdarani sune wanda babu shakku a kansu babu wani musulmi da ya saba likitabu was sunna cewa daga gare su ake tsatso hukunce hukuncen addini duk wanda ya saba kan haka wannan kafiri ijma'i an samu sabani daga su ibnu hazm da wasunsu amma zance mafi inganci ijma'in musulmi inda ya kullu ya kafu babu wani malami mu'tabari da ya saba wannan ijma'in nassi ne saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya kare wannan al'umma daga haduwa akan bata saboda ya sanya al'umman nan su za su yi annabawa shaida وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا شهداء على الناس ya tabbata a sunna wannan al'umma ita za ta yi ma annabawa shaidar sun isar da saƙon Allah za ta yi ma ainihin wato mabiyan annabawa shaidar cewa cikinsu akwai da suka saba ma dokar Allah kuma Allah yarda da wannan shaidar to kaga kenan in suka ba da shaida akan halal da haram za a karba in dai sun hadu mujmi'ina haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tajtami'u ummati ala dalala al'umma ta ba su taba haduwa akan bata kamar yanda hadisi ya tabbata akan haka malam yake cewa wa hum yazinuna bi hadhihi al-usul ath-thalathati jami'a ma 'alayhi an-nasu min min aqwalin wa a'malin batinatin aw zahira ahlus sunna suna auna duk abinda mutane suke akai na wata magana ko wani aiki na ɓoye ko na bayyana a bisa waɗannan usul guda uku duk maganar da wani ya zo da ita ko aikin da wani ya zo da shi ko wani ƙuduri da wani ya zo da shi za a auna a kan ƙala Allahu ƙala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa alama da jitama'a sadrul ummati alaihi in ya dace da kala Allahu kala rasuluhu a bisa ijma'in salaf na farko to shikenan in bai dace ba a jefa masa kayansa mimma lahu ta'alluqun bid-din daga cikin duk abin da yake da alaka da addini akan auna shi da waɗannan usul guda uku muna ganewa malam yace wal ijma'u alladhi yandabitu huwa ma kana alaihi salafus salih ijma'in da yake karbabbe wanda yake tabbatacce yandabit ma'ana alladhi yanaqid ijma'in da yake kulluwa shine wanda salafus salih suke akan shi sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina idh ba'dahum kathura al-ikhtilaf wa intasharat al-umma domin bayan al-qurunul mufaddala bayan al-qurunul mufaddala a sabani yayi yawa al'umma ta yadu an samu yawan da ba a iya inhisari da indibatin ijma'in malamai don wasu malaman ma baka san da su ba kuma a zamanin ka suke amma ba kamar zamanin sahabbai ba ba kamar zamanin tabi'ai ba ba kamar zamanin tabi'ut tabi'ina ba wannan shine hujja ta Sheikhul Islam da wasu daga cikin malamai da suke ganin babu zancen kulla ijma'i bayan al-salafus salih sun gabata duk da cewa akwai malaman da suke ganin ya halatta a ji ra'ayin malaman zamani akan matsaloli na zamani abin da ya riga ya wuce za a bi tsarin magabata ne kawai akan shi amma matsalolin da suke suna bujurowa za a auna su da nassoshi na alkur'ani a yi kiyasi a kansu da nassoshi na sunna to wannan za a kalli malaman zamani waɗanda suke yardaddu waɗanda suke cancantattu sai su yi haɗu su yi fatawa a kai wannan babu laifi a cikin wannan matsala saboda matsala ce wadda take muhdatha ba a santa ba a zamanin sahabbai ba a santa ba a zamanin tabi'ai ba a santa ba a zamanin tabi'ut tabi'ina amma me ai babu cin karo domin za a bi tsarin magabatan ne gurin yin hukunci akan wannan matsala a bisa qawaid da usul da dawabit waɗanda su waɗancan salaf ɗin suka gindaya wallahu ta'ala a'lam domin akwai ra'ayin usuliyuna ya rabu biyu gurin hal wato yan'aqidul ijma'u ba'da al-ikhtilaf yani ba'da ikhtilaf as-salaf hal yumkinu lil khalaf an yajtami'u ala ahadi aqwalihim wasu suka ce na'am zai iya yiwuwa a samu ijma'i bayan sabanin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sai ya zama al-ijma'u lahiq yamsahu al-ikhtilaf as-sabiq wasu kuma suka ce la ijma'a ba'da ikhtilaf as-salaf wallahu a'lamu bis-sawab fasl malan yace thumma hum ma'a hadhihi al-usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ahli sunna fa bayan waɗancan usul da suka rike na bin tafarkin Allah da manzo duk da haka suna umarni da kyakkyawa suna hani daga mummuna ba su da bakin ciki ba su da kyashi suna masauran al'umma fatar su shiga cikin alkhairin da Allah ya datar da su alama tujibuhu shari'atu a bisa abin da shari'a ta wajabta domin shi kira zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ana yin shi a bisa tsarin shari'a ne malamai suna kawo wasu sharuɗa guda biyar cewa mutum baya yin umarni da kyakkyawa ko hani daga mummuna face sai tare da mura'atu hadhihi shurutil khamsa dole sai ya kula da wa'annan sharuɗan sannan zai yi umarni da kyakkyawa zai yi hani daga mummuna sharadi na farko an yakuna aliman bi hukmi shari' bi hukmi shar'a kafin ka ce ayi ko kar ayi sai ka san me shari'a ta hukunta ai mai akhdari ma yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi kaga ai kafin mai akhdari ya fada Allah yace fahkum bainahum bima anzala Allah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min al-haqq Allah yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru 'ala Allah al-kadhiba innal ladhina yaftaruna يفترون على الله الكذب لا يفلحون لذلك كنا العلم قبل القول والعمل كما قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شرط نبي أن يعلم أن يكون عالما بحال المأمور ya san halin wanda za a yi ma'umarnin karka je ka yi ta mahaukaci fada me yasa bai yi sallah ba shi mahaukaci akwai sallah akan shi babu karkai ta mamatar ka faɗa ta ƙiyin sallah alhalin tana cikin jini ne na al'ada ko na haihuwa yanan sai ka zama aliman bi hali al-ma'amur karkai ta mutum faɗa bai yi wato ainihin sallolin nafila na bayan sallar la'asar sallar azhar ko kafin la'asar ko kaza ba baka san da cewa matafiyi ne ba ko kaga yayi raka'a biyu a azhar ya sallame ka haushi da faɗa kai raka'a hudu ake baka san matafiyi ne kasuru yake ba kenan sai ka san halin wanda za a yi mawa umarnin ina fata an gane wannan sharaɗi na uku wato ainihin an ya kuna qadiran ala alqiyam bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ya zama zai iya hana munkarin zai iya umarni da ainihin kyakkyawa shi yasa ai shari'a ta sanya sharaɗin cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman kar ya zama ba za ka iya umarni da hannu ba ba huruminka ba ne ka ce za ka sa ƙarfinka ka hana saɓon Allah sai kawai mu tafi bukkokin nan da mutanen banza ke zama mu je mu ƙona su mu kora su mu ba su kashi mu ba hukuma ba mu ba gwamnati ba kaga hakan bai dace ba mu je mu rusa gidajen giya mu faffasa kwalaban ba tare da umarnin hukuma ba wannan bai dace ba wannan mu ma mun faɗa cikin wani laifin dan zai haifar da fauda zai haifar da yamutsi da hargitsi a cikin al'umma ba a ɗaukan doka a hannu so sau da haka wanda zai iya hanawa da hannun shi a matsayin shi na mai iko akan abin sai ya hana in baka kai wannan matakin baka hana da harshenka kila ba za a baka ka shiga gurin ba ko ka faɗa ba za a ji ba sai ka ƙi abin a zuciyar kila shugaba ke yin laifin kaga nan ba za ka ce ka hana shi da karfi ba ba za ka fito bainar jama'a kamar ya terere ba in kana da dama ka je ka same shi kai da shi shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka samu dama ba ka ki abun a zuciyarka to kenan ya zama qadiran ala al'amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar sharadi na biyar daga cikin sharuɗa ainihin wato na umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ko mu ce sharadi na hudu shine Allah ya tarattaba ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari mafsadatun a'zama aw a'zamu min as-sukut kar ya zama in ka hana munkarin nan ko kai umarni da wannan ma'rufin bannar da za ta biyo baya tafi wadda ake ciki to me akai kenan an yi ba a yi ba suna cewa shi al-inkarul munkar wato inkarul munkar musamman yana da matakai guda hudu za ka iya inkarin munkari munkarin kuma a zama an daina shi kaga wannan wajibi ka hana ko ka yi inkarin munkari a rage munkarin ko da ba a daina ba shi ma wajibi ka hana wannan matakai biyu ke mataki na uku kana iya hana munkari kuma munkari irin shi ya auku kaga nan mahallun nazari ka hana munkari amma abin da zai biyo bayan shi daidai yake da shi a gurin muni mahallun nazarin wannan kusan bata lokacinka ne abin da ya fi ka kiyaye sannan na hudu shi haramun ne ma ka yi inkarin munkar din a gurin in ya zama in ka hana an aikata munkarin za a aiwatar da munkarin da ya fi wannan muni za a aiwatar da munkarin da ya fi wannan mutum ne yake shan giya ka tabbatar an ka hana shi kisa zai to ba shi ya sha giya shi saboda kisa ya fi muni akan akan shan giya an gane wannan ko sannan sharaɗi na biyar daga cikin sharuɗan an ya kuna hadha amir aw nahi qa'iman bima ya'muru bihi wa in kana hadha mahallu khilafin mahalla khilafin bain ulama wanda zai hana munkari ko ya umarni da kyakkyawa ya zama ya kiyaye shi a karan kanshi kar ya ce ayi sallah alhalin baya yi kar ya ce a daina cin haram alhalin yana ci yana tata yana sata kuma ya ce a daina cin haram suka ce wannan wa'azin nashi bai da tasiri saboda faɗin Allah ta'ala wato an ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun da fadin shi ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab duk da cewa jumhur sun tafi akan wannan ba sharadi bane ma'ana koda yana aikata saban Allah in yaga ana saban Allah kuma ya hana domin me abu biyu ne a kan shi kamar yadda al'allama imam sa'idi ya faɗa a cikin tafsirin shi na waccan aya da muka ambata cikin suratul bakara da ta cikin suratu asaf akan nan ɗalibin shi a shekul allama ibn uthaymin a cikin sharhin al'aqidatul wasitiyya cewa an umarce ka da ka hana da da ka ƙiyin saɓon allah ka nisanci saɓon allah kuma ka hana a yi shi wanda an umarce ka da ka yi bautar Allah kuma ka yi umarni a yi ta kenan umarni biyu ne hani biyu to in mutum ya yi ɗaya ya bar ɗaya ya fi wanda ya ƙi yin duka ya ƙi bin Allah amma ya yi umarni a ba Allah ya rage makan shi nauyi amma ya ƙi bin Allah kuma ya ƙi hana abu ya ƙi sa abu Allah ya ƙi ya bar saɓan Allah kuma bai hana a saɓa ma Allah ba to ga zunubi biyu ya hau kan shi abinda dai ake nema gare ka duka ka nisanta ka nisanci saban Allah kuma ka hana aikata saban Allah wa yarawna iqamata alhajj wal jihad wal jam' wal jum'i wal a'yad ma'a al umara ahli sunna suna ganin wajibcin tsaida aikin hajji da yin jihadi da yin sallar jam'i da ainihin wato sallar juma'a da salloli na idi karama da babba ma'al umara tare da shugabanni dole abraran kanu aw fujjara shugabannin nan na kwarai ne ko na banza ne ko da shi mai saban Allah ne amma ai aikin hajjin ba saban Allah ba ne ita sallar da jam'in da idin ba saban Allah ba da jihadin da aka in yace a fita jihadi za a yaki kafirai dole ka mai biyayya in ya ayyana sunan kama dole ka fita al-imamu junnatun yujtannu min wara'ihi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama au kama qala ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة أهل السنة سنة كيا يسلو للجمعي كما سنة بوتر ألا ديما الأمة نصيحة دسوك حق قوة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم سنة قدر تدم عن رفض النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص مؤمني تكان شد مؤمني كمرجني كففي يشد بعضه بعضا ساشن شي yana karfafan sashi wa shabbaka baina asabihi annabi ya sarka tsakanin yan yatsinsa yanda suke shiga su zauna daram to haka mumini yake taimakon dan uwan shi mumini wa qawluhu wa qawlihi da fadin sa mathalul mu'minina misalun mu'minai fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim a cikin kaunar junansu da tausayin junansu da ainihin ta'atufihim tausasa ma junansu ka mathalil jasadi kamar misalin jiki ne na mutum idan shtaka minhu udhun idan wata gaba tana fama da ciwo tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar duk sauran gabbai da sauran jiki sai su kama mawa wannan gabar da yin masassara yin zazzabi da ainihin rashin bacci dan yatsa zai fara ciwo kaga idanu sun kasa bacci duk jiki yana raurawa zazzabi ya lullube shi ido ya kasa ainihin wato bacci wa ya'muruna bis sabri inda albala suna umarni da yin hakuri a lokacin jarabawa Allah ya yi umarni da ya ba mu labarin cewa zai jaraba mu amma kuma ya ce mu yi haƙuri wala na buluwan na kumbi shai'in min alkhawfi wal ju'i wa naqsin min al'amwali wal anfusi wa thamarat wa bashir sabiri alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtaduna daga Allah ya umarni da ayi hakuri zai jarabce mu amma kuma hakuri shine wajibin mu washukri inda raha kuma suna yin umarni da gode ma Allah subhanahu wataala a lokacin walwala da samun farin ciki abu ne wanda yake hali ne na muminai idan farin ciki ya same su suna godiya in bakin ciki da kunci ya same su suna haƙuri in asabatuhu sarra shakara fa kana khairan lah wa in asabatuhu darra'u sabara wa kana khairan lah war ridha bi marri alqada ko bi murri alqada suna suna yarda da hukunci wanda ya kasance mai daci kaddara wadda take mai ciwo mai kuna sukan yarda da kaddarar Allah subhanahu wataala ta'ala ba sa faɗin abin da zai fusata Allah subhanahu wa ta'ala a sanda aka yi musu mutuwa a lokacin da wata jarabawa ta same su qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un haka shine sunna shine tafarki na ainihin muminai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi ya rasu yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ainihin wato ya Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li akhlifni khairan minha wa akhlif li khairan minha sa'annan annabi sallama ya biyo bayanta da cewa inna wato ani wallahi innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbana azza wa jal wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أهل السنة سنة كرا زواغ كاوا وانهالا يد أيك نقري ما سكو ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا سنة قدر تدم أن روانا حديث أن سلم يتي وان دي فقوة تكر إيماني وان دسك في كمال الإيمان تكم مؤمني سوني وان دسك في كاوا هلي ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك wayandibuna suna kira suna kwadaitarwa zuwa ga ka dinga sada zumuncin dan uwanka wanda ya yanke zumuntarka ka dinga bayar da kyautatawarka ga wanda ya hana maka alherinsa wa ta'fu wa amman zalamaka ka yafe ma wanda ya zalunce ka kar ka mai da mummuna da mummuna wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ويأمرون ببر الوالدين سنة أمرني دبن إياي عند الله تعالى ينا ألا ينا كاو بن إياي باين حق شنا توحيدي ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وصلة الأرحام سنا أمرني دا أينهن سادة زمنتا دومن ينك زمنتا ينا سنيا متنتكم فشن ألا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم وحسن الجوار suna umarni da kyautata makwabtaka makoci na yadda haƙƙi wa bilwalidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junub cikin ayatu al huquq al ashara nabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni zuwa ga kyautata wa makwabta yayi rantsuwa cewa wanda ke cutar da makocin shi imanin shi bai cika ba wal ihsani ila al yatama suna umarni da kyautata wa marayu wanda mai kyautata wa maraya zai makwabtakanci annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna ana wa kafilul yatimi ka hatain wal masakin kyautata wa miskinai wa ibn sabili da matafiya war rifqu bil mamluk da tausasa wa bayi da waɗanda suke karkashinka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ikhwanukum khawalukum masu yi muku hidiman nan yan uwanku ne kakku takura musu wa yanhauna anil fakhri wal khuyala'i wal baghi suna hana alfahari da girman kai da zalunci wal istitalati ala al khalqi da nuna wato al'umma isa da jiji da kai bi haƙƙin au bi ghairi haƙƙin ko da gaskiyarka ko ba da gaskiyarka ba ka zama mai kankantar da kai wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq suna yin umarni da ayyuka da halaye madaukaka wa yanhauna an safasifiha suna hana kaskantattun al'amura zubar da mutunci zubar da kunya duk shari'a ta hana sunna ta zo da haka cewa inna allaha yuhibbu ma'alil umur ويكره سفاسفها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة دك أبو بوانان دكجي دا أهل السنة سكيي سنة بن الكتاب والسنة ني وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم تفركن سشيني الدين المسلم شند ألا يأيكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم دشي أن أمته ستفر ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة الأمة شزاس كسزوا كشي سبعين دا أكو دك تزاس بند قداء وهي الجماعة وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة سيزم ودن da suke riko da musulunci tsantsa tatacce wanda ya kubuta daga duk wani gaurayi sune ahlus sunna wal jamaa wa fihim as-siddiqun wash-shuhada wa fihim as-salihun cikin su akwai siddiqai irin su Abubakar as-Siddiq akwai shahidai irin su Sayyidina Umar al-Faruq da Uthman da Ali akwai salihan bayi kamar sauran sahabbai da wanda ya biyo bayan su wa min minhum a'lamul huda wa masabihud duja cikin su akwai waɗanda suke sune wato ainihin alamomi na shiriya fitulu ne a cikin duhu ulul manaqibil ma'thura ma'abota darajoji da aka ruwaito wal fada'ilil madhkura da falaloli waɗanda aka ambata wa fihimul abdal cikin su akwai bayi nagari waɗanda samun irin su aiki ne wato wanda in an ce wani minal abdal wato bawa na daban wanda samun irin shi sai an kai kura rana wa fihim a'immatud din alladhina ajma'a almuslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim akwai jagororin musulmai waɗanda musulmi duk sun haɗu akan shiriyar su da saninsu irin su al'imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad da sauransu daga cikin magabata wahumu ta'ifatul mansura su ne tawagan nan waɗanda suke abin taimako allah na taimaka musu allazina qala fihim annabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi zahirin la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta taquma as-sa'a hadisin al-imamu ahmad da wani shi al-bukhari da muslim sun ruwaito da wani bangare na wannan hadisin waɗannan su ne alfirakatu alfirakatun najiya su ne a ta'ifatul mansura su ne waɗanda suke ahalus sunnati wal jama'a fa nas'alullaha al'azima an yaj'alana minhum wa alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana wa an yahiba lana min ladunhu rahma innahu huwal wahhab wallahu a'lam wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira nan shine karshen littafin al'aqidatul wasitiyya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka cikin abin da muka ji inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya ainihin wato yafe mana daga sati mai zuwa mu zo da shi a wannan littafin wanda ke gaban ku ciki sai mu zaɓi wanda za a yi insha Allah na'am